بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة bakwai ga haka bakwai ga watan jima'a ula hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin irshad askari kenan ko kitabun nuzur littafi na bakace wato jam'i ne na nazar bakace menene bakace wa huwa shine iltizamu ta'atin mutum ya lizumta wa kanshi ta'atin bin Allah kaga ba a bakace a sako ba a bakace a abin da ba ibada ba duk lokacin da ka ji mun ce bakace to mutum yayi bakacen abin da yake bin Allah ne kace na ɗaura wa kaina azumi kaza na ɗaura wa kaina sallah na ɗaura wa kaina zan je maka da kafa ka faɗi dai abin da ibada ne to wannan anan bakace yake aiki amma duk mutumin da yayi bakacen sako to wannan bakace bai hau kanshi ba ya ɗaura wa kanshi zai sha giya tulu kaza ya ɗaura wa kanshi zai kaza ko zai karya wannan ba komai a kanshi kar yayi kawai ya nemi gafaran Allah haka nan kuma idan mutum yayi bakacin abin da yake ba ibada ba ba sabo ba shi ma ba ɗaura mar ba kamar yanzu misali mutum ya ce na ɗaura wa kaina gobe laraba eh to gobe da safe sai na kewaye unguwan nan da kafa kaga kewaye unguwan nan ba ibada ba ne ba kuma ainihin sabo ba ne to yanzu in ya ga dama ya kewaya in bai ga dama ba ya bari ba komai a kanshi shi yasa yake iltizamu ce. mutlaqan aw muqayyadan bi sifatin imma yayi bakacen mutlaqi kawai ko ya kayyade shi da wani sifa kowanne in yayi a matsayin bakace ya tabbata walau fil gababi kuma koda a fushi ne fa mutum ya shiga cikin wani hali ne na fushi sai yayi bakace to yanzu wannan bakacen bayan ya huce dole ne ya cika wannan bakacen kasancewa yana cikin fushi yayi wannan bakacen ba zai ainihin sauki akan shi ba wama la makhraja lahu fihi dukkan bakacen da ba shi da mafita cikin shi to a wama la makhraja lahu dukkan bakacen da ba shi da mafita fihi kafaratu yaminin sai kafaran rantsuwa misali mutum yace lillahi alayya nazrun kawai bai faɗi nazar ɗin sallah zai yi azumi zai yi zuwa haji ne kawai yace lillahi alayya nazrun bai faɗi irin bakacen ba to yanzu irin wannan sai kafaran rantsuwa kafaran rantsuwa ko shine ce da miskinai goma ko tufatar da su ko yan tabawa in baka da shi kai azumi uku fa in qayyadahu bi ta'atin to wani lokaci kuma baka can mutum zai muqayyad ya qayyade shi da wani bin Allah wani nau'i ne na bin Allah wanda kai baka ce da wannan aikata wannan abin misali mutum ya ce duk da Allah ya kai ni haji na dawo zan yi azumi goma kaga ka qayyade baka can ka da bin Allah to ya fa'alaha idan mutum ya aikata wannan abin da ya kayyade ba kacen da shi to lazima wannan ba kacen ya lazimce shi daren da Allah ya sa na samu kuɗin zakka bayan na yi zakkan kuma zan yi ainihin sadaka da dubu ɗari to kaga yanzu wannan ya kayyade ba kacen shi da wani abu na ibada to duk da Allah ya bashi wannan abin da ya faɗa ɗin yana aikatawa shine wa fa'alaha lazima ba kacen ma ya lazimce shi dole sai ya aikata aw bi ma'siyatin haka ko kuma idan mutum ya ƙayyade bakacen shi da saɓo, to lam ya juz fi'luha farko aikata wannan saɓon bai halatta ba dan wai yayi bakace misali duk da ya sha giya to zai sadaka da dubu ɗari to yanzu bai halatta ya je sha giyan wai dan ya yi sadaka da dubu ɗarin ba sai mu ce to ai ko baka sha giyan ba ma ka ɗauki dubu ɗari ka yi sadaka da shi za ka samu lada saboda haka bai halatta ya aikata wannan saɓon ba farko fa in fa'alaha idan ko yayi kuriye je aikata wannan sabon to fa lazimahu ba ka ce ya lazimce shi bai halatta yayi sabon ba kamar yadda asalin sabo da bai halatta ba amma sai je aikata wannan sabon da ya kaide shi da ba ka ce yana aikata sabon lazimahu ba ka ce ya lazimce shi dole ne sai ya aikata wannan ibadan da yace zai wa tasadduqu bil mali yin sadaka da dukiya gaba ɗaya mutum ya ce yayi bakacen zai sadaka da abin da ya mallaka kaf gaba ɗaya to yanzu a nan yujibu sulusahu ya wajabta ɗaya cikin ukun dukiya yanzu ba za a kwace dukiya gaba ɗaya ba za a kasa uku a karɓi ɗaya bar shi da biyun kare je haukaci wa bi juz'in idan kuma ya bakace da wani ɓangare na dukiya wannan ya zama huma sammahu abin da ya ambata shi ya lizince shi ya ce dukkan dukiyan shi ne za ka sa uku amma ya ce na yi bakace da ɗaya cikin hudun dukiyata komin yawan ɗaya cikin hudun dole bayar ko ɗaya cikin biyar ya faɗi dai wani ɓangare ba dukiyan gaba ɗaya ba to wannan dole ya cika wannan bakacen. Wayin ayyana hajjan idan mutum ya ayyana ainihin hajji na ɗaura wa kaina zan je in yi hajji ifradi ko tamattu'i ko kirani au umratan ko ya ayyana umra ya ce zan je in yi umra to lazima ya lazimce shi ala sifati ya je a bisa wannan sifan da ya faɗa ɗin zai zai hajji ifradi ko tamattu'i ko kirani ko ma wani iri ya faɗa ɗin ya lazimce shi dole je fa inil tazamahu mashiyan idan ya luzumta wa kanshi zuwa hajjin ma zai tafi da ƙafa ne to lazimahu ya luzumce shi ya kama tafiya da ƙafan ilar tahalluli har zuwa yayi talilul akbar har zuwa ranar da za a zo a yi jifan shaidan ya je ya yi aski in yana da abin yanka ya yanka daga nan sai ya hau abin hawan shi kuma wajen tafiya da ƙafan nan karkace sai daga garin su wani zai iya cewa na luzumta wa kaina ayyukan haji din zan yi da ƙafa ko yanzu ma akwai masu wannan wanda daga nan zai je da jirgi ya sauka miƙati ya je makan da jirgi komai amma ran da za a fita mina har a dawo a yi tsawaful ifada ba zai hau abin hawa ba to wannan ma mutum yayi wannan ba can dole ya cika aha fa in rakiba to idan mutum ya hau fi asna'iha a tsatsakin ainihin tafiyan da yake din ya luzumta wa kanshi da kafa zai je ya haji to a wannan tsakanin sai ya hau abin hawa ada to fa aiki ya same shi dole ne in ya samu dama sai ya dawo fa yamshi yayi tattakin mawdi a rukubi gurin da yawo abin hawa misali daga garin su zuwa makka kilomita 200 ne sai ya ce na zumta wa kaina zan je makka in yi aikin haji na kafa sai ya kama hanya yana tafiya yana tafiya ya kilomita 50 sai kawai ya ga mota sai ya hau sai da ta yi tafiyan kilomita 100 da shi sannan kuma sai ya sake sauka ya yi tattakin 50 ne ya je aikin haji yanzu ba gashi ya dawo ba sai mu ce ba ka canka ba cewa kai kilomita ɗari biyu nan gaba ɗaya da kafa za ka je kuma yanzu ga kilomita ɗari hawa kai ya zan yi sai mu ce ne za ka sake yin niyan haji sai ka fita daga gidanka sai ka hau abin hawa zuwa inda kai tattake in ka je daidai inda ka daidai inda ka hau abin hawa sai ka sauka sai ka taka iya inda ainihin ka hau abin hawa din shine fahimci maudi a rukubi sai ya tattakin iya gurin da ya hau din saboda ka cika ainihin tafiyar ka gaba daya kaga haji biyu ne zai hau kan shi kenan na'u eh mana duk inda duk inda ya taka zai hau mota duk inda bai taka ba nan zai taka saboda takun shi din ya sadar sake aiki to me amfanin takun bai sake aiki ba ai yanzu misali muka ɗakin farko muka ce ba ka ce in iltizamu za a ce lizumtawa kai bin Allah yanzu misali idan mutum ya ce na lizumta wa kaina zan je kasuwa da kafa yanzu zuwa kasuwa da kafa ibada ne saboda haka ba dole je ba na lizumta wa kaina zan je maka da kafa sai mu ce zuwa maka da kafa wannan tattakin ma ibada ne dole ka je ka cika sai gashi nan ya je makan da kafa sai yawo abin hawa na wajen kilomita ɗari sai muka ce sai ka koma ka taka in yayi komawan takawan in ba da niyan aiki haji ba wannan takun ibada ne ba ibada bane saboda haka dole sai ya sake niyan wani haji sannan zai je tattaki yayi hajjin saboda in ya je takun ba tare da haji ba ai wannan takun ba ibada bane shine magana wa ahada kuma sai ya bada hadaya saboda wannan raba ainihin takun da yayi bayan ba ana fil yasiri yace amma idan indiya wadan dan guri ne sassauka yujzihi ba su hadiyin ya aika hada ya ya isar masa kama kilomita 200 din nan bai wuce kilomita 5 ko 10 ya hau abin hawa ba wannan kawai ya bi aika hada ya yayi wa in iltazama hafiyan idan mutum ya lizumta wa kanshi zuwa makan ma yace bayan a kafa din kuma ba takalmi zai je yace a wannan intala ya sa takalmi shi tunda muna nan akan ka'idar mu na cewa sai abin da yake na ibada rashin takalmi ibada ne kaga ba ibada bane dan an ce wata rana manzo Allah ya ga ya ga ainihin wani mutum yana tsaye ba takalmi yana tafiya da ba aka ce haka yace ya lizumta wa kanshi zai je haji da kafa ba takalmi ko bil qahqara da baya da baya zai rika tafiya wai saboda dai a ƙara wahala annabi ya ce ku biya mari ya tafi ta gaban shi kuma ya sa takalmin shi amma ya yi tattakin tattakin kadai shine ibada amma sauran abin ba ibada ba duk abin da ba ibada ba za a watsar abin da yake na ibada shi za a tabbatar aha in ta Allah ya sa takalmin shi wa in nazara salatan idan mutum kuma ya bakacen yin sallah bi adil masajidi salasati a ɗayan masallatai uku nan ko a makka masallacin harami ko a madina masallacin ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ainihin masallacin Qudus Baitul Muqaddas to lazimahu ya lazimce shi fa dole ya kama hanya je sallah a wannan masallacin amma wa fi ghairiha a wani daga cikin masallatai ba ɗaya daga cikin ukun nan ba to kawai ya salli ya su sha ya sallah duk inda yake saboda ba inda ya fi wani waje in ba wa'annan guda ukun ba ukun nan su ne suka zo a nasi yin sallah a cikin su ya fi sauran gurare gaba ɗaya amma ko a ina kace za ka yi kuma ko a ina kake ka tsaya ka yi sallan ka sallan ka yayi duk da dai akwai malaman da suke cewa in mutum ya yi bakacin sallah a wani masallaci za mu duba mu ga masallacin sai an hau abin hawa idan ba idan ba za a hau abin hawa ba za a je suka ce a ya je sallah can inda ya faɗa amma idan sai an hau abin hawa to shine la tushaddu ar-rihalu illa fi zuwa wannan yawwa fa in nazara idan mutum yayi bakacin nahar waladihi soke dan shi ko yanka dan shi sai mu duba mu ga da wani manufa ya faɗi wannan taqarruban idan wai yayi ne yayi wannan bakacen ne saboda wai yayi ibada da ainihin yanka dan shi to lazima hadiyun hadiya lizince shi misali mutum ne ya ji tarihin annabi Ibrahim duk yadda annabi Ibrahim yake san annabi Ismail din nan sai kawai yayi mafarkin ya yanka shi kawai da ya tashi ya gaya wa ɗan ɗan ma shi a bace alma tumar kawai shi kenan ya ɗauko zai soke shi sai Allah ya fanshe shi da rago shi ma yace tambaye ce na mu yace ai ni mako gobe zan yi hadiya da kai kaga yanzu yanka shi da yace zai dan ai da niyan ibada ne sai mu ce to yanzu kar ya taba dan shi kamar yadda Allah ya fanshi Annabi Isma'il da ainihin rago shi ma ya je nemo ainihin rago ya fanshi dan shi da shi shine lazimun hadi wa fi ma kaga mafhumin magana idan kawai mugunta ne ko bacin rai ne yace sai na yanka ka ko sai na yi kaza to yanzu wannan ba abin da ya lizince shi kenan tunda ba da niyan ibada bane wa fi ma la yuda bi mislihi idan mutum ya wa fi ma yuda bi mislihi idan mutum ya yi bakacin abin da ake hadaya da kwatankwacin shi yalzamu ya lizumce shi dole ya hadaya da wannan abin yace na lizumta wa kaina hadaya da raƙumi ko saniya ko rago ko akuya ya lizumce shi dole je hadaya da wannan bai ba bai ba sai abin da ya ayyana wa illa idan ku abin da ya ayyana ba a hadaya da shi kamar yanzu doki ne yake da shi sai yace na ɗaura wa kaina duk da Allah ya kai ni maka zan yi hadaya da dokin nan yanzu ya zai ba a hu ya siyar da shi wasu sarrafa ya sarrafa kuɗin fi hadin cikin hadaya. Baraiku.